sabon tufafin
warruju min gairi shari'in dairar natija
warruju'u warruju min tariqin gairin lati sa'ati minha haka nan kuma an so wanda ya je idi shi dai tafiya idi an fi son a tafi da kafa kuma an so wanda duk za shi idi hanyar da ya bi ya je to in zai dawo ya dawo daga hanya ya dawo gida ta kan hanya wadda ba ita ya bi ba sanda za shi wato ya sauya hanya sauya hanya mustahabbi ne malamai sun faɗi wato dalilai biyu a kai wasu ce babban dalilin saboda yi sadaka ga almajiran hanyoyi biyu ya zama kowanne da almajiran wannan hanyar da ta wacce hanyar biyu sadaka gare su wasu suka ce a ai duk ranar idi ubangiji yana saukar da wa'yansu mala'iku na musamman a ƙasa wanda suke tsayawa a kan dukkan hanyoyi shi yasa idan ya zama ya bi ta wannan hanyar mala'ikun hanyar za su rubuta za su yi masa shaida da cewa ya je idi ya ba a umarni to idan ya dawo ta wata hanya mala'ikun wannan hanyar ma za su yi shaida masa cewa ya bi umarnin wato kenan don ya yawaita mala'iku masu yi masa shaida a ranar alkiyama shi yasa aka ce a sauya hanya kenan to
wal fitr qabla qabla rawati hakanan kuma an so mutum ya fara cin abinci ko da dabino ne ko da dafi- dabino ne kafin tafiya ila ila al musalla zuwa gurin sallar idi fi id al fitr a idin karamar sallah idin karamar sallah an so mutum ya fara cin abinci kafin ya je ya tafi idin ko da dabino ne ko da bai ci abinci gaba ɗaya ba bai ko da yan dabino ne ya uku ko biyar ko bakwai ya ci kafin ya tafi ya fi daga ya ce sai ya dawo tukuna
wa ta'khiruhu fi id al nahari shi yasa kuma shi idin karamar sallah aka so a ɗan jinkirta sallata kaɗan a jinkirta sallata kaɗan saboda la'alla inda za su fara cin abinci a gida su samu su zo idin na'am wata hiruhu haka nan kuma aka so jinkirta cin abinci fi idin na hari a idin sallan layya a idin sallan layya kuwa an so a jinkirta cin abinci sai bayan dawowa daga idi kuma shi yasa shi idin layya aka fi son a gaggauta shi da zarar wakacin da zarar halaccin nafila wakacin halaccin nafila yayi to a fa a zo da sallar saboda me saboda mutane an ce an fi son su zo ba su ci abinci ba kenan su samu su koma gida su fuskanci layyarsu wanda za su yi layyar su fuskanci aikin layyarsu
wa takbir fihi shi kuma an fi son wanda zai ci wato in ya koma gidan ya zamo ya fara ci daga hantar layyarsa in ya yi layya ya fara ci daga hantar layyarsa to haka ma mustahabi ne ko ya bari sai ya koma gidan ya ci abinci ya aikata mustahabi kuma in ya zama sai da ya fara cin ma daga hantar layyar ya ƙara wani mustahabin bisa wancan na farkon kenan na'am to wa takbir fihi ila 15 bayyatan eh, wato mu a wajen mu a masabar mu da ta hanafiyawa da ta wato hanbaliyawa duk ita sallar idi wakacinta min hillin nafilati ne daga sanda nafila ta halatta wato da in rana ta fito ta daga gwargwadon mashi a sama to lokacin sallar idi yayi mu a wajenmu a wajen shafiyawa ko suka ce a ai da zaran ma rana ta fito lokacin sallar idi yayi rana tana fitowa ma sai ai sallar idi a wajen shafi'awa da kaɗan daga malamai amma mafi yawan malamai suka ce a sai rana ta ɗaga gwargwadon mashi sannan lokacin idi ya. to wata kabiru haka da an so yin kabarbari fihi a cikin idi ila 15 wato idin layya ba idin karamar sallah ba idin karamar sallah wannan zuwa da kabarbarin hilaful aula ne ba haka aka so ba ana yin kabarbarin a idin layya gobin sallar farilla goma sha biyar
awwaluha zuhur yawm an nahari farkon sallolin nan goma sha biyar da aka so a kabarbari bayan su shine a zuhurin ranar layya a zuhurin ranar layya wato a zuhurin da take bin sallar idi a zuhurin da ake yin ta bayan sallar idi to daga sannan ake fara yin kabarbarin wa akhiruha karshen kwa'a wato sallolin nan goma sha biyar subuhu yawm al-arba'i arba'i yawm al-yawm ar-rabi'i min ahun asubahin rana yini na hudu daga idi asubahin yini na hudu kagan an hada kenan an samu sallah goma sha biyar to a bayan wa'annan ake aka so ai kabarbari wa sifatu at-takbir Sifar kabarbarin nan kuwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Allahu akbar walillahi alhamdu to kuma wato yana gabatar da kabarbarin nan kan karanta ayatul kursi ko tasbihi yasa da zarar ya sallama to ya gabatar da kabarbarin nan kafin duk wani ambato idan idan ya zama an samu jinkiri in jinkirin ba mai yawa ba ne to sai ya kabarbar idan kuma jinkirin ya tsawo to shikenan mahallin yin kabarbarin ya tsere masa kuma wanda yake mamu ko da limaminsa bai zo da kabarbarin ba ya manta bai zo ba to shi sai ya zo da su haka ma aka so wato ranar idi sanda liman yake hudu ba in yi kabarbari to jama'ar da suke wajen su bi shi a wajen yin kabarbarin an so wato sanda liman ya ce tun da an so ya fara hudubarsa hudubar idi da kabarbari hakanan an so sa kabarbari a tsakiyar hudubar hakanan an so sa kabarbarin a ƙarshenta to wato a duk sanda shi limamin ya ce allahu akbar to duk waɗanda suke wajen su ma an so su ce allahu akbar Mhm. to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim الثالثة sallah ta uku daga sallolin da suke sunnoni a beban karfafawa sallah ta uku daga sallolin da suke sunnoni a beban karfafawa mun yi ta farko wadda ita ce wutiri mun yi ta biyu wadda ita ce sallar idoji guda biyu da sallar idin karamar sallah da kuma sallar idi na babbar sallah to ta uku صلاة خصوب الشمس ita ce sallar ɓuyar rana sallar ɓuyar rana هي سنة ita ko sunna ce في حق كل مكلف a cikin haƙƙin dukkan mukallafi dukkan mukallafi an sunnanta masa sallah shi yasa ashe ita ita sallar nan ta wato ɓuyar rana shi yasa ita ta fi ƙarfi kenan ta nan wajen daga fiye da sallar idi gashi asalan dai sallar idi ta fi ta ƙarfi domin ita sallar idi sunna ce a haƙƙin wanda juma'a ta lizumce masa wanda duk juma'a ba ta lizumce masa ba to sallar idi mustahabbi ce a haƙƙinsa an so ne amma ita sallar ɓuyar rana ita wannan sunna ce a haƙƙin kowane mukallafi shi yasa hatta mace ma ha- a namiji ko mace mace ma ana an sunnanta mata sunna ƙarƙarfa cewa ta ta yi sallar ɓuyar rana to ita wannan wato abin da yasa aka samu kamar akasi kenan a ciki an samu kamar akasi a cikin wannan to abin da yasa saboda ɓuyar rana wata aya ce babba daga ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake kan wa- a- akai abin da yake wajibi akan mutane da zarar sun ganta si gaggawa komawa zuwa ga Allah dukkaninsu shi yasa aka ce an sunnanta akan dukkan mukallafi bari ma akwai kauli da cewa ita sallar ɓuyar rana suna ce hatta akan wanda yake yaro ƙarami cewa yaro ƙarami ma ana an sunnanta a haƙƙinsa ya zo da sallar ɓuyar rana har wasu suka ce a to ya za a ce yaro ƙarami wanda ko da sallah ta farilla mustahabbi ce a haƙƙinsa ɗaga za a ce an sunnanta masa sallar ɓuyar rana kuma bayan ita sunna ce gaba ɗaya aka ce eh abin da yasa ita aka ce ana neman yaron nema ƙaƙƙarfa ya zo da ita ba don komai ba saboda shi mazata ce ta amsa addu'a tunda shi bai da laifi Ah, wanda yake yaro karami kaga ai bai da zunubi ba a rubuta masa zunubi shi a haƙƙinsa da abin da ya ah, abin da ke farilla ko haramun baya hawa kan yaro balle a ce ya tozarta farilla ya yi zunubi ko a ce ya aikata haramun ya yi zunubi iyaka abin da yake za a ce an kallafa wa yaro karami sai dai mandubi da kuma karahiya ko yanda mai maraki so ya ce kad kulli fasafi kad kulli fasabi fil lazituni bi gairi ma wajaba wal muharrami kad kulli fasabi an kallafa wa yaro karami fil lazituni a zancen da yake shi aka zaba bi gairi ma wajaba an kallafa masa abin da yake ba wajibi ba wal muharrami abin da yake ba haramun ba ba kallafa yaro wajibi ba ba wani abu wanda yake wajibi kan yaro ba kallafa wa yaro haramun ba ba wani abu wanda yake haramun kan yaro amma akwai mandubi a haƙƙinsa akwai kuma karahiya to kamar sallar istisqa'i wajen malamai da yawa suka ce ai sunna ce a haƙƙin shi yaro domin zaton amsa addu'arsa cewa in ya je ya tarayya da jama'a a cikin addu'ar Allah yayi da Allah haka din ya fi zama sababin gaggauta yayewa to
ويستحب إيقافها في المسجد an so a afkar da ita sallar ɓuyar rana a masallaci ba kamar sallar idi ba ne ko istisqa'i sallar idi da istisqa'i su an sha- an ai an nemi a zo da su ne a musalla masallata ba cikin masallaci ba ita ko sallar ɓuyar rana an so a zo da ita ne a masallaci والجمع لها hakanan kuma an so yin jam'i gare ta wato zuwa da ita mutum ko da shi kadai ya zo da ita ya zo da sunna amma ya je wajen da za a yi ta jam'i to kuma nan in yi haka ya zo da sunna ya kuma zo da mustahabbi zuwa da ita jama'ar mustahabbi ne ba sharaɗi ba ne na ingancinta idan mutum ya ta shi kadai ma ya yiwu ya zo da sunna ba a ce bai zo da abin da yake sunna ba نعم to ووقتها من حل النافلة للزوال lokacin ah, da ake sallar ɓuyar rana daga sanda nafila ta halatta ne wato lokacin da rana ta fito ta ɗaukaka a sama gwargwadon mashi to shikenan a yi sallar ɓuyar rana daga nan fa har zuwa rana ta karkata daga tsakiya نعم idan da a ce za a tashi da safe ba rana to a sannan ba a ce da sassafen nan za a yi sallar ɓuyar rana ba sai a bari sai wakacin halaccin na fulaye cewa idan da ranar nan akwai ta da ya isa a ce ta ɗaga gwargwadon tsawon mashi a sama to sannan sai a zo da sallar ɓuyar ranar idan hassan nan ba ta yayi ba idan hassan nan ba ta fito ba ya zamo tana rufe amma a sannan wasu suka ce sai dai jama'a su tare su yi addu'a haka ba tare da sun yi sallar ba wasu ko suka ce a'a ba magana ma taruwarsu kowa in zai addu'ar ya yi a gidansa ya yi a gidansa ko a masallacin unguwarsu Mhm, sai wakacin sallar nafilan ne za a yi ta to وصفتها ركعتان ita siffar sallar ɓuyar rana ta bambanta da dukkan salloli ba wata sallah wadda ta yi kama da ita saboda me saboda ita ana yin ta raka'a biyu ne في كل ركعة ركوعا a kowace raka'a ana yin ruku'u biyu ruku'u biyu ake yi a kowace raka'a بغير أذان kuma ba a yi mata kiran sallah ولا إقامة domin mu asali dai a masababu duk wata sallah ba ta farilla ba ba a yi mata kiran sallah ba a kiran sallah ga sallah da take ba ta farilla ba wala iqamatin haka nan ma ba a yi mata iqama
ويقرأ في القيام الأول sai dai a iya cewa da mutane sal- za a taru wajen sallah za a taru a yi sallar ah, to wannan ba ba laifi dan an ce as-salatu jami'atu saboda cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi shela cewa as-salatu jami'atu da za a yi sallar ɓuyar rana to ويقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى to ita wannan sallar wadda aka ce raka'a biyu ake amma kowace raka'a da tsayuwa biyu da ruku'u biyu to a tsayuwa ta farko a raka'a ta farko yana karanta بعد الفاتحة bayan ya kai fatiha حركة sai ya karanta suratul baqarati في القيام الثاني منها a tsayuwa ta biyu kuwa daga raka'a ta farko بعد الفاتحة bayan ya karanta fatiha آل عمران sai ya karanta suratu ali imrana
وفي القيام الأول من الركعة الثانية a tsayuwa ta farko ko a raka'a ta biyu بعد الفاتحة bayan ya kai fatiha النساء sai ya karanta suratun nisa'i وفي القيام الثاني بعد الفاتحة shine wasu malaman suke cewa to a nan kenan wato sanda zai karanta ali imrana sai ya karatun nasa a sannu sannu in ya zo suratun nisa'i ko ya gaggauta saboda suratun nisa'i ai ta fi ali imrana tsawo in dai a yawa ne kaga suratun nisa'i ai ta fi ali imrana tsawo shi shi yasa wato a tsayuwar da zai ta biyu tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko sai ya karatun a sannu sannu in ko ya miƙe tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu wannan sai ya karatun da sauri da sauri don ya zamo tsayuwar tasa wannan ta uku a bata huce tsayuwarsa ta biyu ba to
وفي القيام الثاني بعد الفاتحة a tsayuwa ta biyu ko a raka'a ta biyu bayan ya kai fatiha bayan ya karanta fatiha المائدة sai ya karanta suratul ma'idati
وصلاة خصوص القمر سنة a sallar ɓuyan wata ita ma sunna ce وصفتها siffarta سائر النوافل ana yin ta kamar sauran nafulfuli
ركعتان بركوع واحد raka'a biyu ake da ruku'u ɗaya وقيام da واحد tsayuwa ɗaya والقراءة فيهما karatu a cikin sallar ɓuyan rana da kuma karatu a cikin sallar ɓuyan wata جهرا duk ana yin ta a bayyane ne ita wannan dai ta ɓuyar rana saboda sallah ce wadda take musamman shi yasa hukuncin sallar rana sai ya zama kamar bai jawo a kanta ba ita asali cewa duk sallar rana ana yin karatunta ne a ɓoye ba wadda take daman wani abu na musamman ba kamar sallar juma'a ita kaga da rana ne amma da yake ta musamman ce aka ce a bayyana karatu kamar sallar idi sallah ce ta musamman sallar rana ce aka ce a bayyana karatu zam- saboda zama wata ta musamman to ita ma wannan sallar ɓuyan rana ana bayyana karatu a cikinta ita ko sallar ɓuyan wata daman ta dace da asalinta tunda asali a cikin sallar dare a bayyana karatu to ita ko daman ai da daddare take kasancewa ba ta kasancewa da rana to
الرابعة a sallah ta hudu فلا يجمع لها to wala juma'u laha ba a yin jam'i saboda sallar ɓuyan wata ba a taruwa don a sallar ɓuyan wata kowa ya yi shi a gid- ya yi ta a gidansa kowa ya yi ta a gidansa Mhm. a a wannan ba abu bane wanda yake an sani Mhm, ba abu bane wanda yake sananne abinda aka ce a yi shi ne a yi sallah Mhm, abinda aka ce a yi a yi sallah Mhm, to a ce za a bar wancan wanda aka ce a yi abu a yi wanda zuciya ta raya ba daidai ba ne inda a ce ma bayan an kawo wancan ne aka ce a yi to sai a ce la'alla ko da dama dama ko da dai cewa aka yi in ya afkudin kowa ya zauna a gidansa yi ta sallah tunda in ya yi biyun ma in watan bai yaye ba bai fito ba ya iya maimaitawa ya ta yi har sal- har watan ya ya fito Uhum, har watan ya fito Uhum.
الرابعة da sallah ta hudu wadda take sunna ƙarƙarfa صلاة الاستسقاء ita ce sallan neman shayarwa وتكون لأجل إصلاح الزرع tana kasancewa ana yin ta ne domin gyaruwar shuka ana jin tsoron shuka za ta za a samu ɓanna a ciki saboda rashin ruwa to sai a yi sallan neman shayar da ruwa أو لشرب حيوان آدمي hakanan ana yin sallan neman shayarwa sab- eh, lishurbi hayawanin lishurbi hayawanin domin shan abin da yake mai rai ya zamo wajen su kasar ba sa noma amma akwai wani kogi wanda yake kawo musu koko ana yin ruwa ne su tara shi suke sha koko ma rijiyoyinsu ne suka kafe gaba ɗaya ba ruwan saman ake musu ba ba kogin ba ne yake zuwa amma ba rijiyoyinsu ya ta sun kafe to a iya yin salatul istisqa'i wato ya zamo ba abin da za su sha in dai wato dan shayar da abin da yake mai rai a yi sallan neman shan shan ruwa to adamiyin wanda yake mutum ne أو غيره ko waninsa ba sai lalle mutum ba ko da dabbobi ne نعم.
ko da dabbobi ne ashe kenan wanda yake shi kadai da dabbobinsa ma a jeji in ya zo waje dabbobin nan sun rasa ruwa ko inda suke sha ya kafe ko ruwan sama da ake su sha babu ya iya yin sallar istiskai ya iya sallar neman shayarwa tunda an ce ko da dan dabba ma a yi ko da shi yana da nasa ruwan نعم.
to وصفتها كسائر النوافل siffar yadda ake sallar istisqa'i sallar neman shayar da ruwa siffarta kamar sauran na fulfili ne ركعتان raka'a biyu ake yi يجهر فيهما بالقراءة amma kuma ana bayyanawa a cikinsu da karatu to alhamdulillah kuma an so wato kafin a yi su a yi wasu abubba kamar yin azumi an so yin azumi kafin sallar istisqa'i hakanan an so tuba an so mai da ah, wato an so mai da zalunce zalunce ko da yake ko da yake an ce an so wa'annan to amma ba duka bane aka ce a'a sai sarki ya ba da umarni a yi ba cewa aka yi sarki ya ce a yi azumi ba ba cewa aka yi sarki ya ce a tuba ba amma dai abinda aka ce ya yi umarni da shi ya umarni da mai da zalunci cewa to muta bayan Allah kun ga abin nan da ya afko ko dan yawan zalunci ne wanda duk ya san da haƙƙi na wani a kansa ya mayarwa da mai haƙƙin nan haƙƙinsa Mhm. amma an so a yi azumin an so kuma a tuba Mhm. wala ya muru bihimal imamu bale da radde mazlamatin yana umarni ne da cewa a mai da zalunci in ya zamo akwai ah, wato ya iya umarni ma da tuba amma an ce an so sadaka to amma yin sadakar wannan shi sarki ba ya ce a yi sadakar ba ba ya ce a yi azumi ba ba ya ce a yi sadakar ba sai dai ya yi umarni da cewa a tuba ko a mai da zalunci cewa wanda yake duk an zalunce shi to a a- abin nan a wa yustahabbu qablahu siyamu sawmu wa sadaqatu wa la yamuru bihi mal imamu bal bi tawbatin wa raddi mazlamatin to da alhamdulillah ba wai sun ayyana ba ne cewa sai su kawai Mhm, ba sun ayyana ba amma a karanta sun shi ya fi amma kowace sura aka karanta ma ai sallah ta yi rahmanin rahim faslon to wannan fasali ne raka'atul fajri raka raka'a biyu da ake shar'anta a yi su bayan hudowa alfijar kafin ai sallah asuba rahibatun sallah ce wadda aka kwadaitar a cikin aikata ta saboda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atayil fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu da ake yi bayan hudowa alfijir kafin ayi sallah asuba ta fi- sun fi daga duniya da baki ɗayan abin da yake cikin duniya shi yasa kenan wato ragiba ce yanda can a maraƙi da yake ba da tarifin ragiba cewa ragibatun ma fihi ragaban nabi bi zikri ma fihi min al-ajri hubi ragibatun abinda ake kira ragiba ma fihi ragaban nabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a cikin aikata bi zikri ma fihi min al-ajri hubi da ambatan ma hubi abinda yake an ba da shi fihi a cikin wannan abun min al-ajri na daga lada to wannan tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ladanta cewa ya fi duniya da abin da yake cikinta ta zamo ragiba kenan a tsarin a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu banda raka'atul fajr ba wata sallah ragiba ita kadai ce sallah ragiba a masabar mu ba wata sallah wadda take ragiba sai ita kawai ita ce kawai ragiba to
tattabiru ila niyyatin tahussuha da zababin zama wata raki- ragiba shi yasa ya zamo tana bukata zuwa niyya ta ta ta musamman da yake ta keɓance ta dole sai an mata niyyarta daban dan ya niyyar nafila kawai ya zo da wannan ya zo da ita a wannan wakacin bata isan masa ba bai zo da ita bane tana bukata zuwa niyya ta musamman
wa waqtuha lokacin da ake yin raka ta alfajari ba'da tulu'il fajri bayan hudowa alfijir ba a yin ta sai alfijir ya hudo wa man dakhala al-masjida wanda ya shiga masallaci wajada al-imama ya samu liman yusalli as-subha yana sallatar asuba tarakahuma to ya zamo shi a gida bai yi raka'a ta fajar ba sai da ya zo masallacin nan gashi kuma ya zo sai ya samu liman ya sa- ya ɗauka cewa in ya zo zai yi raka'a ta fajar kafin a tada sallah to sai tara an tada sallah to tarakahuma sai ya bar raka'a ta fajar nan wa dakhala ma'ahu ya shiga tare da liman sai ya bar raka ta alfajirin a sannan in ya so yara masu daga baya in rana ta fito
wani uqimat alaihi salatu idan ko yana zuwa ana tsaye da sallar ana yin ikama wa huwa kharij al-masjid amma bai riga alhali shi yana wajiyar masallaci bai riga ya shiga masallacin ba fa innahu yarka'uhuma wato nan harija an kawo shi matsayin zarafi ne shi yasa aka nasabce shi ko da yake wato ah, ya tsaya matsayin labari ne to amma akwai abin da za a kaddara wa huwa ka'inun harijal masjidi alhali shi mai kasancewa ne a waje masallaci to ah, أو يركعهما to a wannan halin shi zai zo da raka'atul fajr sai ya zo da raka'atul fajr ما لم يخف ما لم يخف فوات فوات ركعتين muddin dai bai jin tsoron liman zai dago daga ruku'un raka'a farko kafin shi ya shiga ya bi shi muddin bai jin tsoron tserewa raka'a ehem, to sai ya tsaya a waje ba fa zai shiga masallacin ba ba cewa aka yi a shiga masallaci ba a ka'ida ba a yin sallah sallah biyu a cikin masallaci ba ka taran liman ya fara a cikin masallacin ka ce ka kuma za ka fara taka ba ko da za ka yi ka gama kafin ya kudura ruku'u ba a son a yi sallah biyu a cikin masallaci musamman a masabar imam malik yadda yake aka karfafa cewa daman a haɗa kai wannan cewa kada a yi sallah biyun a cikin masallaci wato karfafawa ne na cewa a haɗa kai a musulunci domin cewa wannan yana sallah daban wancan yana sallah daban wannan suna jam'i wannan suna yin jam'i wannan yana yin tasa daban ya nuna rashin haɗa kai ne to a ana neman ko haɗa kai ne shari'a ta zo da cewa a haɗa kai wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu cewa aka yi ku haɗa kai a- a cikin addini Ehem. to خاف ذلك idan ya zama yana jin tsoron cewa liman zai kudara ruku'u zai daga daga ruku'un nan kafin shi ya shiga ya bi shi نعم دخل مع الإمام to sannan a wannan halin sai ya shiga tare da liman sai ya bar raka ta ya fajir
ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن wato in ya so ya- yara masu daga baya bayan rana ta fito duk nafila a ka'ida ma sabar imam malik ba wata sallah wadda take ba ta farilla ba da ake neman mutum ya rama in sun tsere in ta tsere masa sai raka ta fajiri raka ta fajiri ce kawai ake nema mutum ya rama ta tsakanin hudowar rana da ɗaukaka wata gwargwadon mashi da ku- zuwa zawali sannan ya rama su wato in sun tsere masa amma duk wata sauran sallah wadda take ba farilla ba to ba a neman cewa mutum ya rama in ta tsere masa amma ko a masabar a wato mu a dariƙa shawa wanda tijani radiyallahu ta'ala mu ya karfafa cewa lalle in mutum shafa'i da wuturi suka tsere masa to ya rama su saboda asaru da aka ruwaito cewa sallar yini gaba daya tana nan a bar ratayewa tsakanin ƙasa da sama ba ta hawa sama sai tare da wuturi kamar wuturin wata ala ce ta hawarta sama yadda ake so shi yasa wanda yake ya zama wuturi ya tsere masa kenan sai ya rama shi to ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط an so ya karanta a cikin fa- a cikin raka'a ta alfajari ya karanta fatiha kawai saboda hadisai daban-daban da aka ruwaito akwai wanda Aisha take cewa ita idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a ta alfajari sai ta ta tunanin ma ya karanta fatiha mako ko bai karanta ba shi yasa aka ce an so ya takaita bisa karanta fatiha ko da yake akwai wa'ansu hadisan da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina a raka'a ta farko ya karanta kuma qul ya ya ahlal kitabi ta'alu ila sala- ya- ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa karshen ta a raka'a ta biyu an ruwaito kuma karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko da kuma qul huwallahu a raka'a ta biyu Imam Ghazali kuma ya faɗa a sashen littattafansa cewa mun samu tabbas daga hannun malamai da yawa mun gani mun ji kuma a bakin malamai da yawa cewa wanda yake ya lizinci karanta alam na shaha da alam tara a raka ta alfajari to ba wata musiba da za ta same shi tsawon rayuwarsa Allah zai kiyaye shi Ehem, har shi ne ma ake cewa man qara fihi ma bi alam wa alam lam yamsasu alam wanda ya karatu a cikin raka ta alfajari da alam na shira da kuma alam tara to lam yamsasu alam wani abu mai radadawa ba zai same shi ba to to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim نعم فصل to wannan fasali ne نعم صلاة الضحى sallar walaha مستحبة a basso ce نعم وأكثرها ثما- ثمان ركعات mafi yawan yanda ake yin ta raka'a takwas mafi yawan sallar walaha raka'a takwas wato karancin ta raka'a biyu wanda ya raka'a biyu ma da niyyar sallar walaha ya zo da sallar walaha in ya so ya kara su kai hudu in ya so ya kara su kai shida amma dai wato ya cika sa su kai takwas din ya fi masa نعم in ya takwas din ya fi to وتحية المسجد hakanan kuma gaisuwar ubangijin masallaci ita ma a bar so ce a bar shar'antawa ce ga duk wanda ya shiga masallaci a wakacin da yake an halatta yin nafila
وهي ركعتان قبل أن يجلس ita ko tahiyatul masjidi raka'a biyu ce ake yi idan mutum ya shiga masallaci kafin ya zauna kafin ya zauna
ولا يفوت بالجلوس amma idan da zai zamo da ya shiga masallacin yana shiga a maimakon ya zo da raka'a biyun nan sai ya zauna to wannan raka'a tayyatul masjidi dai ba su fawati ba ana neman sa ya zo da su dai ya tashi dai ya zo da su cewa ya zauna bai bata su ba illa iyaka dai ba haka aka fi so ba an so da mutum ya shiga masallaci ya san ya shiga wani waje mai alfarma kwarai waje ne wanda yake an keɓance shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ina a duniya a kasan a halitta gaba ɗaya na Allah ne to amma kuma a ciki sai ubangiji ya ware masallaci ya ce masallaci fa a mai da shi nasa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada eh to shi yasa idan mutum ya shiga masallaci da farko wato ya fara jin nauyin masallacin da wanda ya shar'anta girmama masallacin ya fara zuwa da raka'a biyu tukuna ya fara yin raka'a biyu
وقيام رمضان
wa kiyamu ramarana tsayuwar watan ramaran tsayuwa a dararen watan ramaran وهو ثلاث وعشرون shi ma mustahabbi ne shi ko tsayuwar watan ramaran wato salatu tarawihi sallar da ake yi bayan sallar isha raka'a 23 ce raka- tare da shafa'i da wutiri ya gab- ya- ya gabata gare mu a hadisai da yawa mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kari bisa raka'a goma sha ɗaya ba ko a ramaran ko waninsa wata ruwayan raka a goma sha uku to amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya tabbatar mana cewa in dai muka yi koyi da su muna nan bisa shiryarsa su ne suka maida ta har 23 din sayyidina abubakar wanda aka ce baya hada tafiya da shaidan in shaidan ya gan shi ya bi hanya shaidan ja yake da baya shi yace ayi 23 din shi yasa kenan wato ba wata hujja ga wani da gaba ya tashi ya ce ai a ce za a yi 23 ba daidai ba ne a iyaka wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa'anda annabin ya yi musu shaida su ne suka zo da cewa a yi 23 daga baya ma har aka maida ta ma 39 ko Mm, talatin da shida ban da shafa'i da wuturi talatin da tara har da shafa'i da wuturi wanda duk waɗanda suka maida ta haka waɗanda yake annabi ya musu shaida ne Eh, kuma ya faɗa mana cewa in mun yi koyi da su muna nan bisa shiryarsa da sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sun san wannan cewa bai daɗi ɗin bisa raka a sha ɗaya ko sha uku ba amma suka fahimci cewa akwai abin da ya sa shi bai daɗi bisa haka ɗin ba Mhm. musamman shi yadda yake tsawaita tsayuwa a ciki mu la'alla ba za mu iya tsawaita tsayuwar haka ba Ba- eh, ko da za a samu masu tsawaitawar ba dukkanin ba ne kaɗan ne a cikin mutane Mhm. to shi yasa aka yawaita a- aka yawaita ruku'u da sujjada sai rakawo'in suka ƙara yawa kenan a maimakon tsawon nasu Mhm, yanda mu za mu yi ko da raka'a talatin da taran za mu yi yanda za mu yi mu gama la'alla bai fi yanda annabi yake raka'a biyu ko hudu ba a cikin wannan rakawo'in nasa gaba daya to eh, me- ba wani dalili ga wani daga baya da zai zo ya ce to me yasa za a koma nan ah, a yi irin waccan ma yanda annabi yake tun farko sha ɗayan ko ko sha sha uku نعم Mhm.
نعم والصلاة قبل الظهر da sallah kafin azahar ita ma an so an so mutum ya nafila kafin azahar Mhm, wato wannan kaga saboda matsalar kamar ah, nasiruddin al-albani akwai littafi da ya musamman ko akan tarawi wanda a ciki ya ta sukan masu cewa a yi karin cewa ai to tun da yake ga yanda to ah, iyaka gwanintarsa gwani ne a fannin hadisi amma ba gwani ba ne a fannin fikihu shi yasa wato a tsaye da shi iyaka matsayinsa yadda suyudi yake faɗa wa sahawi ne in yake cewa to matsayinka ya kamata ka tsaya a kansa in aka tambaye ka me matsayin hadisin nan ka faɗa saboda an san nan gida aka kawo tambayar kai kan masanin hadisi ne amma an yi tambaya kan wa'yansu abubuwan do Allah ka kyale su wa'yanda baka sani ba to amma yanzu wato saboda akan samu masu ruɗuwa da irin wannan ganin a, fahimtar tasa ta hadisi wanda ko a hadisin ma akwai wa'yansu gurare wa'yanda akwai wasu manyan malaman na hadisi wanda yake sun masa raddi a kai aga akwai wanda yake sun yi littafi littattafai daban-daban akan raddi akan wa'yansu fahimtar tasa a- a wa'yansu wuraren a shi kansa ilimin hadisin eh, kansa to amma dama magana fikihu shi ba gwani bane a ciki kamar yadda yake gwani a fannin hadisi Mhm, to
والصلاة قبل الظهر a haka nan kuma an so yin sallah kafin azahar an so yin sallah kafin azahar wa ba'dahu haka nan an so yin sallah bayan azahar وقبل العصر haka nan an so yin sallar nafila kafin ai sallar la'asar وبعد المغرب haka nan an so yin sallar nafila bayan an yi sallar magarwa والعشاء haka nan an so yin sallar nafila bayan sallar isha وليس في ذلك تحديد duk wa'annan mu a masabar mu a masabar imam malik ba iyakancewa in mutum ya zo da raka'a biyu a ko ina sai a ce ya zo da ita wanda yake ya kari a kai kuma alheri ne wa kansa kari daga cikinsa Um, ba iyakance cewa a kafin a zo lalle sai ya zo da wata raka'a hudu ba ba kamar hanafiyawa wanda su suka tafi cewa a raka'a hudu zai zo da ita kafin azahar ba to mu a masabar mu in yi raka'a goma ma shikenan in abin nema dai a ciki ya kula da sharuɗan sallan ya kula da rukunanta ya kula da sunnonin ya kula da ladubbanta ya kula da hushu'i a cikinta na raka a goma ma ya ƙariye wa kansa in kuma biyu kawai ya zo da su ba za a ce bai nafila kafin wannan ya sallar farilla ba to
بل يصلي ما تيسر له bari zai sallaci ya sallaci abin da yake ya sauƙaƙa gare shi
وسجدة التلاوة Ha- للقارئ hakanan kuma yana daga abin da yake an so sujidar karatun ƙur'ani lilƙari'i ga wanda yake karatun ƙur'anin وقاصد الاستماع da kuma wanda ya zauna da nufin ya saurara ya ji ba sami'u ba ba wanda kawai ya ji ba lassami ba wanda yake ya ji kawai ba mustami'u mustami'u wato wanda yake ya saurara to shi ake nema da ya sujjada amma sami'u wanda yake shi kawai ya ji to shi ba ana neman sa da ya sujjada ba ana neman ƙari'u ne da mustami'u amma ba a neman sami'u da sujjada tilawa
إن كان القارئ صالحا للإمامة amma fa inda shi mustami'un wanda yake sauraron ake neman sa da ya sujjada sai inda yake shi mai karatun ƙur'anin ya dace a ce ya yi limanci da a ce matsalan mace ce take karatun wannan ba ya yi ba ko da yana sauraron karatun nata matsalan a ce a wanda yake ya halatta ya saurari muryarta ne ko ko ya saurara ne bisa hanya wadda yake ta halatta to tunda yake mace bata dace ta limanci ba ba ya bi ta in ta yi sujjadar nan ya ce shi ma zai sujjada ba ko da yana sauraron karatun nata tunda yake ita ba salihatan lil imamati ba bata dace ta yi limanci ba to لأن كان ذكرا shine ya zamo namiji banda inda yake mace ce نعم، بالغا kuma balagagge ba yaro karami ba نعم، متوضئا kuma ya zamo mai alwala نعم، غير قاصدا إسماع الناس ba wanda yake ya zauna don ya nuna shi ya iya karatun ƙur'ani ba ehem ba nufin ba zamansa karanta ƙur'anin da ya don ya nuna wa mutane gwaninta ba A'a, wannan manufarsa kenan ba Allah ya yi wa ƙur'a- ya yi karatun dominsa ba ba a bi shi a yi sujadar tilawa ba Mhm, wanda yake ya zauna da nufin karatun don Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine in ya zo wajen te- a, wajen sujada in yayi sai a sai a yi wanda yake saurarensa to قراءة حسن قراءة ba wanda yake nufin ya ji da mutane husna qira'atihi kyan da kyawun karatunsa ba shi asma'a asma'a yakan yi ta'adda ga maf'ulai biyu kama anan kaga yayi ta'adda ne ga maf'ulan guda biyu Eh, da nasi wanda yake murafu ilaihi ne a nan lafazan da kuma husna Mhm, akan ce asma'atu zaidan alhabara na ji da zaidu labarin nan kaga asma'a ya yi ta'adda ga maf'ulai biyu sami'a ko takan yi ta'adda ne ga maf'uli ɗaya sami'itul habara sai dai lokacin akan shafe maf'ulin na biyu na asma wato in ana nufin umumi kamar yadda muka sani daga balaga ko kamar walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum kaga nan an an shafe maf'ulin na biyu an kawo dai na farkon shine hum din amma ba a faɗi abin da za a jiyar da su ɗin ba saboda ana nufin gamawa duk wani abu mai amfani inda Allah ya nufa alheri gare su da sai ya hore musu yadda za su fahimta to
وعدة السجد- السجدات kidayar sajadu التي يسجد لها wadda ake mata sujada wadda ake mata sujada a cikin qur'ani gaba ɗaya إحدى عشرة سجدة sajada goma sha ɗaya ne saboda shurarta shi yasa a nan malam bai tsaya binta da ɗaiɗai da ɗaiɗai ba sai dai wa'yansu ya ɗan faɗakar a kai ما عدا التي في النجم banda sujada da take cikin suratun najami eh fasjudu lillahi wa abudu to a zancen da ya fi shura a masabar imam malik ba a sujada a wajen والانشقاق ko kuma wadda take cikin suratul inshiqaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun to shi ma wannan ba mahallin sujada bane mu a masabar mu والقلم da kuma wadda take suratul qalami wasjud waqtarib shi ma ba mahallin sujada bane a masabar mu ba mahallin sujada tilawa bane a masabar mu to وثانية الحج da kuma waje na biyu na suratul hajji wajen karshen sura kenan ya ayyuha allazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun to wa'ansu sun tabbatar da sujada a wajen amma mu a masabar mu ba a sujada a wajen zancen da ya fi shura ko da yake akwai wa'ansu a masabar akwai wasu manyan malamai irin su abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab gaba daya ya tabbatar da wa'annan guraren sujada Eh, wanda ko yana ɗaya daga cikin manyan malamai imam malik kansa ya masa shaida da cewa malami ne babba to shi abdullahi ibn wahab to to alhamdulillah na umar ibn al-haddab ne umar ibn al-haddab ne mai da ita 23 zamanin umar ibn abdul aziz kuma aka mai da ita har 39 a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Mhm, a gaban wasu da yawa daga cikin sahabbai Mhm, wanda ransu ya tsawo irin su Anas ibn Malik da sauransu duk suna nan sanda aka mai da ita haka din to Bismillahir Rahmanir Rahim فصل wannan fasali ne صلاة الجنازة sallar janaza فرضه wato كفاية alƙa'idar malaman fikihu in sun gama magana akan salloli sai su sanya ta ƙarshe wadda za su yi magana a kanta ita ce sallar janaza saboda ita ce wanda ake yi gare shi kamar ya riga ya gama kome na duniya shi yasa akan sa a ƙarshen babobin salloli gaba ɗaya sai an gama magana akan duk sauran salloli ko abin da za a faɗa game da sallah sannan kuma a yi maganar sallar janaza to ita sallar janaza farru kifayatin farru kifaya ce وسيلة النصر wato in an ce farru kifaya ce idan ya zamo gaba ɗaya aka rasa wanda ya yi sallar janazar ga mamaci musulmi to ya zamo dukkanin musulmi sun yi tarayya a cikin zunubin duk mutanen garin wanda suke musulmi wanda suke ahali su zo da sallar janaza sun yi tarayya a cikin zunubi kenan sun yi zunubi babba sun ba abin da yake farilla amma in an samu wa'anda yake sun zo da ita to shikenan ta saraya daga sauran wanda ba su zo da ita din ba نعم kuma yanda ake ta faɗa akwai malamai da yawa waɗanda suka ce so da yawa aikata abin da yake faru kifaya an fi samun lada ma a cikinsa fiye da aikata abin da yake faru aini saboda me saboda faru kifaya mutum ya sami ladan shi a kansa kuma ya sami ladan cewa ya toshe wa mutane da yawa ba su yi zunubi ba domin sababin sallata tasa matsalar shikenan ya ɗauke wa dukkan mutane yanzu masana aka samu wanda yake ya mutu a nan garin to aka samu musul- misali mutum arba'in suka yi masa sallah kaga sun ɗauke wa sauran wa'anda suke ba su yi sallar ba to kaga in lissafawa za a nan garin la'alla sai a samu wajen miliyan biyu wanda suke ahali da su zo da sallar janaza ko wanda dai suke maza sun isa a ce su zo da sallar janaza sai a samu haka to su kaɗai aikin su kaga sun ɗauke laifi daga wa'annan kuma abu ne wanda amfaninsa zai koma a kan baki ɗaya musulmi shi yasa inda shin suyudi ne ya faɗa a cikin kawkabar sadi waza amal ustazu wal juwaini wa najluhu yafrulu faralal aini waza amal ustazu ustazul isra'ini wal juwaini da abu muhammad al juwaini wa najluhu da kuma ɗansa imamul haramaini abul ma'ali al juwaini duk sun ce ya furulu faralan aini faru kifaya ta fi farilla aini a wajen yawan lada saboda duban wannan cewa in mutum ya zo da ita shi kansa ya tserar da kansa kuma ya tserar da wayansu to
wakila sunnatun a wani kaulin ko aka ce sunna ce wani kaulin aka ce sunna ce kuma inda aka faɗa a baya wato idan aka duba a nan ko da a muhtasar ya hakaito wannan saɓanin illa iyaka shi a can a muhtasar shehu halil yadda ya hakaito saɓanin sai ya nuna kamar zancikan guda biyu daidai ne da zancen da ya ce faru kifaya ce da kuma wanda ya ce sunna ce to amma a nan shi abul hassan mai iziya ya nuna cewa zancen da ya ce sunna ce ya fi karfi am zancen da ya ce faru kifaya ce ya fi karfi saboda shi wanda ya ce sunna sai ya kaito shi da cewa wakila wato ba shi da karfi kamar na wancan na bayan kenan to amma kamar babun umra babun haji da umra kaga mai motarsa cewa ya kai tsaye sunna ce furiral hajju wa sunnatil umratu shi yasa aka ce ashe sallar janaza ladanta ya fi ladan umra ma kenan mutum ya yi sallar janaza ladan da zai samu ya fi ladan zuwa ya ce ya je ya yi umra to
wa arkanuha khamsatun rukunan sallar janaza guda biyar ne al awwalu an niyyatu na farko daga cikin rukunan sallar janaza niyya
الثاني القيام na, na biyu rukuni na biyu alkiyamu tsayuwa الثالث التكبير na, rukuni na uku kabarbari وهي- وهو أربع تكبيرات kabarbarin da ake a sallar janaza kabarbari hudu ne shi yasa idan da liman zai ƙara ta biyar to ba za a saurara masa ba sai a sai sauran mabiyansa su yi sallama kabbara hudu ake yi mu wannan kaulin da shi muka yi riko a masaba amma akwai wa'yansu da suka tafi kan cewa ai a iya yin biyar ma a iya yin ma ƙari ganin ɗaukaka shi wanda ya mutum wato kamar ƙarin gata ne aka yi ga shi wanda ya mutum cewa wannan hudin wato ƙasan yadda za a yi ne ya zamo sun isa amma dan an ƙara an masa biyar ko fiye da haka ma shi kenan ai daidai ne to amma mu mun yi riko da wannan ƙaunin na cewa kabbara hudu kawai ake yi saboda aikin malaman madina akan haka ya gudana نعم.
to وإذا زاد الإمام خامسة shine ce idan liman ya daɗa kabbara ta biyar لم تبطل صلاته a sallarsa ba ta ɓaci ba amma ba- uhum.
ويتبعه من خلفه amma wanda suke bayansa ba za su bi shi ce za su zo da ta biyar ɗin nan ba ويسلمون sai su yi sallama sai su yi sallama ga kawunansu in ya son ya ji sun yi sallama shi ma ya fahimci cewa abin da ya ba haka aka ce a yi ba to ولا ينتظرونه ba za su saurara masa ba ba za su ce ba za su saurara masa ba a'a kada su bi shi dai su yi kabbarar amma su ci gaba da tsayuwa har sai ya yi sallama a'a sai su yi sallama wato nan yana cikin irin guraren da yake sallar janaza ta rabu da sallah haka ta farilla kaga sallah ta farilla guri da